Lagos suna da sanyi. Bismillah. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ci gaba da karatun littafin mai albarka littafin aqidatul dahawiyya na imamu dahawi ko mai bayani game da aqidoji na ahlus sunna wal jama'a to shekaran jiya karatunmu na ƙarshe mun tsaya inda yake bayanin cewa Allah bai kallafa mu bayi sai abin da suke iyawa ko da kuma tafsirin la hawla wala quwwata illa billah nan mun ka tsaya to ci gaba dai yace wa fi du'a'il ahya'i ga addu'ar rayayyu wa sadaqatihim da sadakokin su manfa'atun lil amwat akai amfani ga matattu yi ma'anar wannan magana ta Imam Dahawi addu'ar da masu rai mu yanzu ba muna da rai ba muna da uwaye da kakanni da malamai wanda sun mutu su ko su ne matattu to addu'ar da muka yi musu murayayyu tana amfanin su kun fahimta aqida ce ta ahlus sunna domin mika wannan magana raddi ne yake mafi yawan in kullur duk aqidojin ahlus sunna raddi ne ga yan bid'a ko wani abu da yan bid'a sun hakudurta sabanin abin da ya saba ma littafin Allah domin daga cikin 'yan bida akwai masu itikadin akwai masu aƙidar cewa su kuma sun kawo hujjoji da wasu ayoyi na ƙur'ani da hadisai cewa aikin wani ba zai amfani wani ba yanzu in ni addu'a ni ce Allah ya gafarta mu mahaifanmu da malamanmu da suka gabata da sauran mamata musulmi yanzu ba ni ne ba wannan addu'ar wayar da aƙidar su ba za ta shafi waɗancan matattun ba kun fahimta kuma suna kawo hujja da ayoyin qur'ani da hadisai ingantattu kamar yadda za mu ji insha Allah ta'ala to shine yake musu raddi sai ahlus sunna sun kace ko alama ai nassin qur'ani yace musulmi suwa magabatan su addu'a wayannan mutu walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم me ma'anar wannan ayat bayan Allah yayi magana game da muhajiruna cikin suratul hashari yayi magana game da lansaru sai bangare na uku kuma na musulmi walladina ja'u min ba'dihim sai ce waɗanda na zo bayan muhajiruna da lansaru bayan sahabbai ya kuluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu da jin rabbana ka sa addu'a ce suna yin addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu igfir lana kai muna gafara wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma kai gafara ga ƴan uwanmu waɗannan da na gabace mu ga yin imani su wane ne mu'minai waɗanda sun gabata da bakin sahabbai har ga iyayenmu da sun ka gabata kaga mu'minan kwarai kenan suna yi ma mu'minan da sun gabace su addu'a ko wala suna cewa wala ta ji alfi qulubina gilla ya Allah kada ka sanya wani kulli cikin zukatan mu lilladina amanu ga wanda sun kai imani irin kullin da aga wasu game da sahabba annabi Allah kakka sa iri ne cikin zukatan mu ashe ka kulle wani da cikin magabata ko ba sahabbai ba ba abin kwarai bane shine wala ta ji alfi qulubina gilla lilladina amanu rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim lalle kai mai yawan rangume ne mai yawan jinkai kun fahimta to tun da Allah ya ce mu roƙan ma magabatan mu mumin na ya gafara ya aka cewa kuma in mun roƙan musu ga wannan roƙon gafara bai da wani amfani yayi daidai bai daidai ba to shine yace wa fi du'a'il ahya'i addu'a rayayyu ke yi wa sadaqatin da sadakokin da suke yi kai wani abu na sadaka ka ce a kai lada ga mahaifinka misali ka gina masallaci lakum assalam ka gina masallaci sai ka ce ladar wannan masallaci da na gina Allah akai ma mahaifina akai mahaifina lada mahaifin ya mutu akai mai lada kun fahimta shine ma'anar wa fi du'a'il ahya cikin addu'ar da rayayyu ke yi wa sadaqatin da sadakokin da suka yi manfa'atu akwai amfani lil amwati ga matattu wannan addu'ar da suka wa matattu da sadakokin da suka yi su ce akai matattu ga aqidar mu ahlus sunna Allah zai kai musu lada kun fahimta kaga sabanin sauran yan bid'a wasu yan bid'a suna da ra'ayin cewa ba a kai lada ga sharhi ibn abul izza al-hanafi kun san shi yayi sharhin ko yace ittafaqa ahlus sunna ahlus sunna sun yi ittifaki annal amwata cewa matattu yantafi'una suna amfanuwa min sa'ayil ahya'i daga aikin rayayyu da amraina da al'amura biyu matattu suna amfanuwa da aikin mu masu rai da abubuwa biyu abubuwa biyu da muka yi suna amfanin matattu a haduhu ma na harkonsu ma ta sababa ilaihil mayyitu abinda shi mamacin ya sabubbantar fi hayati cikin rayuwa ta tun yana raye shi ya sabubbantar misali ya gina masallaci ga shi ya gina shi ba shi ya sabubbantar da shi to ko ya mutu Allah zai ci gaba da kai mai ladan masallacin ko makarantar islamiyya ko ya haita da wasu bubbantar da dan shi shi da ya haifai to ashe duk aikin da dan nan ya Allah zai kai mai lada dama hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alwaladu min kasbi abi da yana daga aikin uba ne don haka duk aikin alherin da da aikata uba Allah zai kai mu uba lada kun fahimta kun ji daya ko abinda shi mutun ya sabubbantar tun yana raye to yan an ko bayan mutuwa sai sai da an kai amfani da shi Allah zai kai mai lada wasani na biyu du'a'ul muslimina addu'ar da musulmi ke yi ke yi ma matattu wasu gifaruhun lahu da kuma neman gafarar da suke yi gare shi shi mamaci addu'ar da waɗanda adda rai ka yi mai Allah ka gafarta mawa ne Allah ka wawa ni rahama Allah ka yi mai kaza Allah ka yi mai kaza ita ma tana amfani ne ga aqida mu ahlus sunna wa sadaqatu da kuma sadakar da rayayyu ke yi su ce akai mamaci lada wal hajji da hajji ala niza'in duk da yake akwai jayayya fi ma yasulu ilaihi ga abin da ke saduwa ga mamaci min sawabil hajji na ladar hajji kun fahimta in yanzu misali in ba da kuɗi awa ubana hajji ubana ya mutu to ittifaqan dai ana kai mai lada to inda an ka samu sabani ga ahlus sunna ladan mi za a kai mai lada kuɗin da na ba su ko ko lada aikin wasu sun ka ce kuɗin da na bai na ciyar da na jirgi da na guzuri da na sauran da jangar da ne wa shi wannan wanda zai mai hajji wannan amma aikin da ya yi na ba da shi wanda ya shi da ba wasu ka ce don me ba ni ne sponsorin ba kuma ni ce ba ubana da kuɗin da na kashe da ayyukan da ya jiwa shedan din da ya da tsawafin da ya da sa'ayin da ya da sauran abubuwan da ya duza akai mu ubana lada kun fahimta fa'an Muhammad ibn fa'an Hassan fa'an Muhammad ibn al-Hasan an karbo daga Muhammad dan Hassan cikin magabata annahu cewa da al'amari yake inna ma yasulu illa al-mayyita abinda kawai ke saduwa zuwa ga mamaci sawabun nafaqa ladaciyar wadda an kai in an kai jinga da wani ya kai jinga da wani ya tayo ma wani mamacin ka haji to kuɗin da ka kashe mai to lada kuɗin nan su ne nafaqa su ɗaya da aka yi musu wal hajju lil hajji amma lada hajji shi wanda ya yi hajjin shi za a ba haka muhammadu ibn al-hasan ya ce wa inda ammatul ulama'i amma gun mafi yawan malamai sawabul hajji ladan hajji lil mahjuji anhu za a bashi ta ga wanda an kayo mahajjin shi ubana da nibbiya ka kate kayo mai hajji shi za a ba ladan hajji kuma kaga wanga yayi wa sahi kuma shine ingantaccen zance ina fatar kun fahimta ashe ayyukan da da, da rayayyu sun kai suna amfani mamata ko ba su amfani suna amfanin su waqtu lifa fil ibadatil badaniya amma an yi sabani ga ibada ta jiki kun fahimta ka sauni kamar azumi azumi ibada ta ta jiki was salati da sallah wa qira'atul qur'an da karatun qur'ani wa zikir da zikiri shin wanda yayi sallah kamar yanzu eh nafila raka'a biyu in ce akai mu ubana lada ana kai mai ko ba a kai mai abin da ya fi inganci ibada kan ta jiki ita ba a kaiwa kai za kai da kai kai za a ba kun fahimta to shine yace fa zahaba abu hanifa imamu abu hanifa wa ahmad da imamu ahmad wa jumhurus salaf da mafi yawan salaf sun tafi ila wusuliya zuwa ga cewa ibada ta jiki in an kai ladatta na saduwa ga mamaci wal mashhuru amma abin da yake mashhuri min mazhabin shafi'i daga mazhabar imam shafi'i wa malikin da malik adam usuli a rashin saduwar ta su ko su biyu su sun ka fandare sun ka ce a'a in dai ibada ce ta jiki to ba a kai ma mamaci lada kai dai da kai kai za a ba lada ina fatar kun fahimta to wadda haɓa ba da ahalil bida'i wasu da cikin 'yan bida'a sun tafi ko min ahalil kalami da cikin mutakallimuna da cikin ulama'ul kalam ila adami wusuli shay'in zuwa ga rashin saduwar komi zuwa ga mamaci albatta ta yanke mawalki na ya kai karatun ya zan biyu kyale shi kyale bashi da bashi da ta kwana ne bashi shi da ita wata abu ba da alil bidu wasu da cikin yan bid'a min ahlil kalami da cikin ulama'ul kalam sun tafi ila adami wasuli shay'in zuwa ga rashin saduwar komi albattata duk abin da mai rai yayi to shi za a rubuta mai lada ba za a kai mamaci ba laddu'a ba addu'a ba wala gairu ko wani nai in ka yi addu'a ba wata lada da za a kai mamacinka kai za a ba lada duk abin da kai kai za a ba lada wa qauluhum mallan yace amma zancin su su yan bid'a mardudun ana raddi da bil kitabi ayoyin qur'ani wa sunna da sunna muna da ayoyin qur'ani da hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wasallam da muke raddin maganar su lakin nahun sai dai su yan bid'a da adda wannan ra'ayin istadallu sun kafa dalili bil mutashabihi da abubuwa masu masu rikici min qaulihi ta'ala kaji kenan su ma sun kawo hujja da su ayoyin Qur'ani da hadisai to zai kawo ayoyin da sun kawo hujja da hadisai ya bada Allah sannan ya kawo mu da muka dogara gare su kun fahimta yace lakin nahu mustadallu sai dai sun kafa dalilin su yan bid'a da na ce komi na rayayyu baya saduwa ga mamata bil mutashabihi da masu rikici min qauli ta'ala na maganar Allah da cewa Allah laysa lil insani illa ma sa'a sai sun gaisa a Allah ya ce wa Allah laysa lil insani ba abin da ya tabbata ga dan adam illa ma sa'a sai abin da ya aikata don haka duk ibadar da kai kace akai mu da Allah ba zai kai ba kai za a ba lada akwai ayan ko babu wa qaulihi da kuma zancen Allah da ya ce wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun ba a sakan ka muku sai da abin da kun zan kuna aikatawa wa qawlihi da kun fadar Allah da yace laha ma kasabat wa Allah ya maktasabat ita rayuwa ma kasabat duk abin ta aikata na alkhairi laha ya tabbatar mata wa Allah ya maktasaba kuma duk abin ta aikata na shari lafiya na akanta kun fahimta waɗannan su addaluluwansu wa kasabata annan nabi sun kace kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ce annabi ya ce idza ma tabnu adama in dan adam ya mutu in kata amalu aiki ne duk ya yanke illa min salatan sai daga abu uku sadaqatin jariya sadaka mai gudana da yayi tun yana da rai awwaladin salihin yad'u lahu ko ɗan kirki da yake mai addu'a aw ilmin yuntafa bi min ba'di ko ilmin da ake amfani da shi ba yanai fa aka bara sai annabi ya bada labari annahu inna ma yan tafi'u shi mamaci yana amfanuwa ne bi ma kana tasabbaba fihi da abin da ya sabubbantar fil hayati lokacin da yake rayu wa ma lam yakun tasabbaba fihi fil hayati duk abin da bai sabubbantar ba sanda yake rayu fa huwa munkatun anhu ya yanke daggare shi to sun mance ai ga wasu abubuwa biyu da ya an ka ce sadakatun jariya kaga shi abin da ya sabubbantar kenan ko to amma walidin salihin ha yace ya da ulahu da kai mai addu'a ashe kenan da ne na kirki in yayi mai addu'a bayan tana kai mai kuma ta kai mai tana kai mai so ga dai kaga hadisin da zuwa kawai hujja shi za mu yi musu takku bajal da shi mu kashe su mu ma shi ai hujjar mu ina fatar kun fahimta to kun dai ji dalilin su ko to to wad dalilu alantafa ilmayyiti na faragara dalilin mu mu ko mu ahlus sunna alantifa ilmayita akan amfanuwar mamaci bai gaira ma ta sababi fi ba da abin da ya sabubbantar ba cewa bayan ya mutu in masu rai sun kai wani aikin ibada sun ka bashi lada tana kai mai ko ba shi yayi shi ba alkitabu was sunna muna da dalili na alqur'ani muna da dalili ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wal ijma'u da ijma'in malamai wal qiyasu sahih da qiyasi ingantacce amma alkitaba amma dalilin mu na qur'ani fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce walladina ja'u min ba'din wa'anda sun ka zo bayan mutanen kirki almuhajiruna wal ansaru jiwan donka ya wuce idon sau walladina ja'u min ba'dihim wa'anda sun ka zo bayan su yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu suna addu'a suna ya ubangijinmu igfir lana kai muna gafara wali ikhwanina kuma kai gafara ga ƴan uwanmu alladina sabaquna bil imani wa'anda na gabace mu da yin imani Allah ya kaito muna wannan ƴan addu'a kenan rayayyu suna addu'a ga wa'anda gabace mu min nan da na gabace mu Allah kai masa gafara in ba ta da amfani me ya amfanin kawo ta da Allah yayi ƴan addu'a mamaci mai rai in yawa mamaci addu'a ba ta da wani amfani to me a hikimar kawo ta da Allah yi kuma ya kawo ta ne siga yabo ko siga sukan masu yin addu'a siga ta yabo kun fahimta yace fa asna alayhi sai Allah ya yabe su su mu'minan da an raye bistighfarihim saboda neman gafarar da suke yi lil mu'minina qablan ga wannan imani kahin su fadalla alantifa'ihim wannan wannan ayat ta dalilantar akan amfanuwar su suma mace da istighfaril ahya'i da istighfarin da rayayyu kai hujja ta yi ko bata yi ba wa qaddalla alantifa'il mayyit bid du'a'i hakan ga kuma ijma'ul umma ijma'in da al'ummar manzon Allah sun kai ko wa qaddalla ya dalilantar alantifa'il mayyit akan akan akan amfanuwar mamaci biddu'a da addu'ar da aka yi mai Allah du'a lahu fi salatil janaza akan addu'ar da aka wa mamaci ga sallar gawa in mutun ya mutu kayan a turbude shi ba an mai sallah ba me me me hikimar da an ka shar'anta sallar gawa don ai mai addu'a ya riga ya mutu ko yana da rai ya mutu in mun ka zo zai limai Allahumma ghafir lahu warham da liman da dun mamu Allah gafarta mai Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu wa وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم ادخله الجنه واعذه من عذاب النار suna nan mun karanci cikin ahkamul janaiz sigogi daban-daban wagga siga guda ta cikin su ko addu'o'i na ko ba addu'o'i na ba yana da rai an kai mai su ko bayan ya mutu to yanzu kenan maganganun banza na akai wa shar'anta a yasu annabi ba ta da amfani ya cewa ayi ka gani kaga addu'ar da aka wa mamaci ga sallar gawa shi ɗaya dalili ne na cewa mamaci na amfanuwa da aikin da masu rai sun kai amma ba shi yayi ba mu mun kai mai ina fatar kun fahimta to ina yake wal adiyatu allati warada biha sunna addu'o'in da sunna na gangaro da su fi salatul janaza fi salatul janaza ga sallar gawa mustafiratun masu yawa ne mun yi su cikin ahkamul janaiz wa'annan inganta bai ko ka wa'annan basu inganta wa'annan inganta dai ko wa kaza addu'a lahu hakan ga addu'ar da ake mai shi mamaci ba da dafin bayan an gama turbuda ba annabi ya sunnanta bayan an gama turbudan mamaci kakkuta sai kun yi mai addu'a ba yace yace yace ku roƙan ma ɗan uwanku tabbata ina yake fa fi sunan abi dawud ya zo cikin sunan abi dawud mai hadisi usman ibn affan daga hadisin sayyidina usman dan affan radiyallahu anhu qala ya ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance idza furiga yan an ka gama min dabnil mayit daga turbudan mamaci wa qafa alai sai annabi ya tsaya inda yake fa qala sai ya ce istaghfiru li akhikum ku neman ma dan uwanku gafara ku kalli abin da annabi ya ce bayan an gama turbuɗa kayan a wace sai annabi ya ce istaghfiru li akhikum ku neman ma dan uwanku gafara was'alu lahu tazbita kuma ku roƙan mai tabbata ya tsaya ya bada ansa fa innahu al'an yus'al domin yanzu na ana tambaya ta ku tsaya ku roƙan mai Allah ya bashi ikon bada amsa kun ji abinda annabi yace yace sayyidun akhrajahu abu dawuda wa sawal allamatul albani fi sunan abi dawud wal mishkat kaga hadisi ne sahihi kaga bayan ya mutu annabi ce ku roƙan mai gafara sannan ku roƙan mai Allah shi bashi iko ya tsaya ya bada amsa tambayoyin da za don yanzu ga yanzu ga za a yi mai tambayoyi hadisi ya tabbar bayan an gama turbuda da ƙari turbuda masu turbuda sun ka juya sai a maidan mai rayuwa ta yana jin sautin takalman su bai da halin tashi ya bi su to da zaran sun fita sai mala'iku biyu zo su tassai sai a yi mai tambayoyi guda uku mun yi wasu ko cikin ahkamul jana'iz da sauran littafin mun yi wasu to shi ne annabi ya ce kakku daga sai kun yi mai addu'a shekaran jiya ne ga abin ban mamaki mun ta yi turbuɗa wani nan makabartar tudun wada da ni da mallam ahmad an gama turbuɗa sai wani mallami mai karambani ce jama'a assalamu alaikum sai an kai shu mun yi ai annabi sallallahu alaihi wasallam in ya isa makabarta ba a gama kenan kabari ba yana wa'azi ko hadisi yayi wa'azi hadisin wane ne hadisin bara'un na azibin mai tsawon nan wanda muka cikin ahkamul jana'iz to amma in ko da ya zo an ƙara lalura fa ana tsaya wa'azi kuma babu wa'azi turbuɗewa ɗaya za a yi sai a yi mai addu'a sai a dawo to shi bai tashi wa'azi ba sai da an gama turbuɗa duka sannan zai yi wa'azi assalamu alaikum an kace wa alaikum assalam da Allah ku saurara akwai nasihar da za a yi to yadda ya nasihohi masu yawa game da mutuwa kun gani yanzu Alhaji Ahmed ya yi kaza Ahmed aka ce wanda ya mutu Alhaji Ahmed yanzu duk wanda muka so ne ga inda mun kasa shi kuma nan kowa sai ya taho ya yi kaza ya yadda bayan gama wa'azi sai ya ce to kuma annabi ya sunnanta a yi mai addu'a sannan hadisi ya tabbata cewa maimakon a yi guda guda a samu wani mallami ya yi mutane na cewa amin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta fi saurin karbuwa sai gaba na ya faɗi sai na kama browsing ina ina hadisin yake ina hadisin na kama browsing annabi ya ce haka ya ce annabi ya ce kuma hadisi ya tabbata ina abin gada ba ba hadisi kai hadisi ya tabbata eh eh hadisi inganta hadisi ya inganta daga manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a samu wani guda mallami yayi mai saura suna amin ya fi saurin karbo ta fi karbuwa bisa ga kowa yayi kun fahimta to inda ya huta sannan fara browsing har yanzu dai ban kamo babu network sai yace hadisin yana cikin muwadda muta to da yawan ƙarya ta don wadda ko imam malik bai gwada mana ita don duk gano kariya ta yake sai da hutar da kaina ita yana cikin wadda haka ya yi ta shirgi da bada ya kuma kowane sai ya ce banzo Allah ya ce kuma duk kariya hankali na ya tashi ma Allah shirya da mu to yace wa kadhalika du'a lahum hakan ga yi musu addu'a inda ziyarci kuburin lokacin ziyarar kaburburan su bayan an yi musu addu'a ga sallar jana'iza ko bayan an gama turbuda kuma annabi ya ce a yi musu addu'a an yi musu addu'a ta biyu hakan ga kuma in ka kai ma makabarta ziyara ba an sunan ta kai musu addu'a ba kama fi sahihi muslim kamar yadda ya zo cikin sahihi muslim na hadisi buraid ibn hasib daga hadisin buraida dan hasib kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu manzon Allah ya zan yana karantar da sahabbai idza kharaju ila al-maqabir in sun fita zuwa ga makabarta an ya kulu su ce addu'a shiga makabarta me za a cewa ba haka dai aka hada aka bisa shi ba su ce assalamu alaikum ahlad diyar min al-mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiquna nas'alu Allah lana wa lakumul afiya ɗaya daga cikin sigogin da ta zo ta zo da sigogi daban-daban assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku addu'a ce ko ba addu'a bace addu'a ce suwa an kawa ahalar diyar mutanen gidaje minal mu'minin wal muslimin nan mu'minai da musulmi kaga su waɗanda annan kwance makabarta ken su an kawa sallama wa inna mu masu rai insha Allah in Allah ya so lahiquna masu rizkuwa muke bikin dukun gare kuma nan tahi nas'alullaha muna roƙon Allah lana ga kanmu walakum da kuma gare ku al'afiya muna roƙon Allah rangwame na roƙon Allah shi muna rangwame shi muku rangwame an yi musu addu'a ko ba a yi musu ba wa fi sahih muslim aidan kuma har yau da yazo cikin sahih muslim an aisha ta radiyallahu anha daga aisha yadda Allah tabbata gare ta tace sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam na tambayi annabi kaifa ko ko ko sa'alatin nabiyya ta tambayi annabi kaifa ta kula yadda za ta ce idan ta gafarat li ahlil qubur in ta nemi in za ta neman ma waɗanda cikin kaburbura gafara ga hili nan ka zanna ƙasa ga hili ga tabarmi nan ko da yake ba a zama tsakiyar sahu to ku ba yau an samu baki kenan ko don ba mu saba cika wurin ba to iyakar tabarmi an nan ko to eh ma dallato to maimakon a ce ku buɗa sai a ce ku matso ku matso sai su samu hili can baya ku matso dai ku ƙaro ku ku matso amma shi hidin kura gare su ku bajjan ke don ɓata shi abin an ku za su kura gare su ba a wankin su kamata a lokaci lokaci a wanke su musamman yadda aka shi hida su nan ga fili ga to kowa samu wuri ko in wasu ka tawo kuma ku matso wanda za ki da lakum tafassahu fil majlis tafassahu an ce ku buɗa to yanzu ba buɗa ba ku matso an kace To cikin sahihu Muslim daga Aisha ta ce sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta tambayi annabi kaifa ta kula yadda za ta ce idza staghfara li ahli al-qubur in za ta neman ma waɗanda aka burbura makabarta gafara. Kala annabi ya ce kuli ki ce assalamu assalamu ala ahli diyari. Amincin Allah ya tabbata ga mutanen gidaje min al-mu'minin da cikin mu'minai wal muslimin da musulmi. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna. Allah shi rahama ga waɗanda na gabata daga cikin mu. wa minkum daga kuma daga cikin ku wal mustaakhirin da waɗannan jinkirta wa inna lalle mu insha Allah in Allah ya so bikum game da ku lahiquna za mu riske ku muna nan tafi kaga duk waɗannan addu'o'in da aka yi dai addu'o'i ne kuma akwai addu'o'i cike ko ita addu'a ta shiga makabarta to kun ji wannan ko kaga ya kawo aya wanda dina ja'u min ba'dihim ga hadisai ya kawo masu nuna rayayyu suwa mamata addu'a inda ba ta da amfani annabi na cewa ayi annabi na cewa ayi abu kace bai da amfani in bancin ta bargaza ta dan bid'a wa amma wasulu sawabi sadaka to amma saduwar ladar sadaka fa ta sahihaini to ita ko sadaka fa da an kace sadaka in kai sadaka ga mamacin ka tana saduwa fa ta sahihaini to kaji inda za a kada mallan shi kam ya zo cikin bukhari da muslim an aisha radiyallahu anha daga aisha anna rajulan cewa wani mutum atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya zo ma annabi fa kale ce ya rasulullahi manzo Allah inna ummi uwata iftutilan nafsaha an talafar da rayuwarta kaga talafa ashe larabci ne iftutilan nafsaha an talafar da rayuwarta me ma'anar an talafar da rayuwarta ta mutu walam tusi ko da ta mutu bata yi wasiya ba wa azunnuha ina zatonta law takallama da ta samu ikon yin magana ta sadaka da za ta yi sadaka za ta yi wasiya a yi sadaka da wani abu cikin dukiyar a falaha ajarun tana da lada in ta sadaka to hana in nema ta sadaka qala na'am yace eh kaga ashe dana ewa uwa ta sadaka ko yace inna ummi nan hukuncin da ne da mahaifiya wanga hadisi kuma ya ce fi sahihain muttafaqun alaihi ne kaga mun samu ashe da na iya yin sadaka ga uwarsa kun fahimta wa fi sahih bukhari ya zo cikin sahih bukhari an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu daga dan abbas anna sa'd ibn ubada cewa sa'd dan ubada tuwfiyat ummuhu shi ma mahaifiya ta ta mutu wa huwa ga'ibun anha bayanan ya tafi unguwa Allah ya wa wace wafati ko da ya dawo ba ta nan ta mutu fatan nabiya sallallahu alaihi wasallam sai zo annabi fa kalle ce ya rasulullah ya manzon Allah inna ummi tuwfiyat uwata an yi mata wafati wa ana ga'ibun an habani nan na fa ku daggare ta fa hal yanfa'uha yana amfanuwar ta in ta saddakatu in ni mata sadaka qala na ma nabi ce eh kaji hadisi biyu wancan mutum na lewan ga Buhari ya ruwaito shi ko kaga duk sahabbai duk sahabbai aka ce duk sahihai duk ingantattu amma kada ku mance kowannen su game da ɗa ne da mahaifiya kun ji biyu ƙala sai mutumin ya ce shi sa'ad ibn ubada sai ya ce fa inni ushrika to ina shaidar da kai ya kai annabi anna haidi cewa lambuna al mihraf wanda ake kira mihraf sunan lambun ne kamar a ce gwandala ko rahin dono sunayen mine fadamuna can yabo fadamuna yabo eh akwai gwandala akwai rahin dono kun fahimta to gona na na gwandala ko gona na na rafin dono sadaqatun anha na bashi shi sadaka gare ta kun fahimta wa amsalu zalika kasiratun fi sunna irin waɗannan suna da yawa ga sunnar annabi sun zama hujja in kun tuni karatun mu in ba kai karatun zuku ba karatun mu na ahkamul janaiz albani ya kawo waɗannan duka yace amma duk hadisan ku lura ku gani daga wanda yace uwata sai wanda yace ya uwata akwai wanda yace ya uwata ya ce don haka waɗannan sun keɓanta malamai sai suna keɓance su ga wali in uwarka ce ko ubanka ko ɗanka ko iyaka ko ƙaunaka yan uwanka dai waɗanda kaka gado to su kana da dama kai mu sadaka amma wani ajanabi bai iya yin sadaka ga wani ajanabi bayan ya mutu nan ko kayi sadaka ba za a kai mai ba kai dai za a ba lada mun yi cikin akamun jana'izin kuna tunuwa kun fahimta wa amma wasulu da sawab amma shi ko saduwar lada azumi fatis sahihaini shi ko dalili ya zo cikin bukhari da muslim an aisha ta daga aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah ya ce man mata duk wanda ya mutu wa alaihi siyamun yana da azumi a kansa sama anhu waliyuhu waliyinsa sai ya mai azumin wani irin azumi ne azumi na bakance madalla ba azumin ramalana ba amma na ramalana yan waliyin kayan mutu ana biya ta ramalana me hukuncin shari'a cisuwa za a yi cisuwa kowane kamar ana biya ta yi ne uku na ramalana bai samu yi ba ya rashin lafiya kuma har ya mutu bai ranka ba to kowane yini sai a bada mudu guda maimakon kowane yini ba azumi za a yi mai ba cisuwa za a yi amma wani azumi waliyi ka iya ranka ma waliyi azumin alwashi na yi alwashi in Allah ya biya min bukata kaza zan yi azumi Allah ya biya min bukatar ban samu yi ba Allah ya min wafati to waliyi ne kaga yace sama anhu waliyuhu kaga shi ma ba kowa ba waliyinsa wane ne waliyinsa mai cin gado dan uwansa na kusa mai cin gado to sai ya ranka mai azumi ina fatar kun fahimta walahu nazair shi ma wannan yana da masu kama da shi fi sai cikin bukhari walakin walakin sai dai abu hanifa kala abu hanifa ya yi magana bil it'ami da ciyarwa anil mayyit ga mamaci yace a'a ba a ranka azumi ga mamaci ciyarwa akai duna siyami anhu koma bayan yi mai azumi la hadith ibn abbas al mutaqaddim domin hadisin dan abbas wanda ya gabata mun yoshe baya kun fahimta me hadisin dan abbas yace yace abin ga ciyarwa za a yi to shi imam abu hanifa Allah ya mai rahama bai bambanta ba bai tsaya ya tafsiri sai malamai sun ce to ashe yan azumin alwashi tunda shi ku wancan ai ya inganta a hadisin Aisha ko yace man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu ana iya kore shi ba iya kore shi sai an ka gano azumin alwashi ne shi ko hadisin dan Abbas da yace ciyar mai da Aisha azumin Ramalana wanda ya mutu ana biya ta azumin Ramalana cisuwa za a yi ina fatar kun fahimta wa amma usulu sawabil hajji to amma saduwar ladan hajji shi ko fa fi sahih bukhari yazo cikin bukhari annabna abbas radiyallahu anhu anhu ma daga dan abbas annamra atan cewa wata mace min juhaina daga kabilar juhaina ja'at ila annabi tazo inda annabi fa qala tace inna ummi mahaifiyata nazarat tayi alwasha anta hujjata tayi hajji fallam ta hujja bata samu zuwa hajjin ba hatta mata hatta mutu afa a hujja ana annabi ina yi mata hajji qala annabi ce hajji ana take mata hajji mana shi wannan iyawa wani hajji ko bai iyawa mun yau cikin bulugul maram da sauran littattafai lokacin da annabi ya zo hajjatul wada sai ya ji wani na talbiya yana labbaika an shubru mata labbaika allahumma labbaikan gada akai sai ya ce labbaika an shubru sai annabi ya tambayi man shubru ma wane ne shubru ma kaga yana cewa karbawa ka ya Allah daga shubru ma annabi ya ce wane ne shubru ma qala akulli yace wani dan uwana ne yace a hujja annabi suka kawa kanka hajji yace a'a ya ce to hujja an nafsaka ka fara wa kanka sun ma hujja an shubrama sannan ka shubrama to da wannan malamai sun ka ce in za a ashe kenan ba laifi ba ne wani ya ce yau wani hajji ko madalla to amma ni a ƙa'idar da an kasa dole wanda za a ɗauka hajji kada ya zan saruru wane ne saruru wanda bai taɓa aure ba sai a saruru hakan ga wanda bai taɓa hajji ba wanda bai taba hajji ba shi ma ana kiransa saruru duk sarurai ne waɗanda da hausa ya ce saruru me aka ne wawa a wawa to amma saruru wanda bai taba aure ba ko bai taba hajji ba to kaga in za a ɗaukar wani yawa wani hajji ba halatta a ɗauki wanda bai taɓa hajji dole a ɗauki wanda ya taɓa yi maka yana ya ɗauke farali to shi iri ne aka jinga da shi ya to ashe wani nawa wani hajji ko bai yi yana yi to ina yake ina yake sai annabi ya ce ara aiki ki bani labari lauka na ala ummiki dainun da a ce akwai bashi akan uwarki a kunti kadi ya tahu zaki biya bashin tace eh sai ce uqudullah to ku biya Allah mana wallahi haqu bil fashi ya nuna mana wannan haji na alwashi kun fahimta washtama al muslimuna kuma musulmi sun hadu ala anna qada ala anna qada addaina akan biyan bashi yasqutuhu min zimmatil mayyit in ana biya wani bashi wani ya biya mai ya yi ko bai yi ba ya yi yana kasai daga wayan shi mamaci walau kana mai ajinabiyin ko da ku wanda ya biya bashin nan daga mai ba dole sai ya zan dan uwa ne ba ba dole sai dan uwa ko da ajinabi ne ko wa min gairi tarkaci kuma ko da ba cikin dukiyar da shi mamaci ya bari ba an ka biya bashin wa qaddalla ala zalika hadisi abi qatada hadisin abu qatada al-ansari shi ya dalilantar akan haka haisa haisu da mina dinarai ne lokacin da ya lamunci dinari biyu anil mayit daga mamaci mun yi hadisan ko wani mamaci an ka zo gawa an ka zo da ita annabi gashi kai yace ana biya ta bashi eh nawa an ce dinari biyu ya ba abin biya an ka ce yace sallu ala sahibikum ko a dan uwan ku sallah sai abu ka tada ya ce ya rasulullah addina rana alayya na ɗauka ni zambiya ya ce haƙul gari mu wabari al wabari eh eh haƙal gari mu wabari almayyit bashin ya tabbata akan ka mamacin ya kubuta ya ce na'am sannan annabi ya mai sallah an kai kwanaki sai haɗu da abu da ya dinarin biyu ka ya ce wala ban samu biya bai ce to kai kokari ka biya an kai kwanaki ya dina ya ce na biya manzo Allah ya ce to alhamdulillah yanzu ya samu zaman lafiya cikin kabari don haka ba taimakon da za ku wa mamatan ku kamar ku bincika da ƙari ka a ce sai an ƙara kwana uku na amsar gaisuwa da an da makabarta a bincika akwai mai biya ta bashi akwai mai biya ta bashi a biya shi ɗaya an zama ne lafiya cikin kabari Allah ka raba mu da bashi don haka duk abin da ba dole ba haka ci bashi ka ci bashi ka yi kwanishin ɗin gida ka ci bashi ka sai mota waɗannan duk ba dole ba ne bari in lokaci ya ka yan bayyana dole na sai ka yi kwanishin ɗin gida ko sai ka sai kujeri ko sai ka sai mota ko duk abin da ba dole ba kama kan qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama fallan ma qadahu ma da shi abu qatada ya biya dinarorin biyu sai annabi ya ce al'ana baridat alaihi jillatu yanzu fata ta ta yi sanyi gare shi duk inda an ka hito yana can ana mai azaba cikin kabari yanzu fata ta ta yi sanyi da karbiya bashi ina fatar kun fahimta to to haka dai kun ji wannan ko don haka dangane da waɗannan daluluwa da mun ka karanto na alkur'ani da hadisi ya tabbata addu'a da sadakokin rayayyu suna amfani mamata ko ba su amfani suna amfani ita ce aqida mu ahlus sunna don haka ku tashi tsaye ga mamatan ku addu'a musamman iyaye da kakanni da na yasa bubban tahowar mu duniya kun fahimta sannan da malamanmu na addini da na karanta shi mu addini sauran shugabanninmu na musulunci da na yi kokari irin su bajinda dan wadi irin su abubakar gumi irin su malaman ga na izala da nan mutu duk haƙƙi na gare mu ba mai cewa bai ci amfanin su ba kuma ko kai baka ci amfanin su ba dai mutane da yawa sun ci amfanin su ka sani sun wa musulunci aiki to suna da haƙƙi akan mu mai musu addu'a kuma wayannan mutu kwanakin ga malla alhassan sa'id da alaramma Allah ramma sani bula ba bula ba bula bula wanga na ku mm sani bula kaga ne gombe Allah shi gafarta musu yi musu rahama eh kaga shekaran jawar haka duk suna nan da rai mm shi Alhassan Sa'id ka san da izala sun haka ziyara Sokoto dan nan sai ina ran juma'a da rana ba su tsaya sallar juma'a sai sun kai danga katsina sun kai katsina kaga jum'a da asibe ran asibe sun kai wa'azi ka sana to tare da shi an kai wa'azin kuma ya yi wa'azi kamar na minti goma sai dai bai yi tsawo ba saboda jikin nashi amma ya hau mumbari ya yi wa'azi kuma game da amana shi a wa'azi ne na karshe bisa mumbari da ya game da amana ran lahadi ya koma jos attanin talata sun kai abin ka council of ulama a karkashin na jni meeting nan jos tare da sani hayyajin jos sani a jingire ba da labari ran talata kenan sun kai mitin din an ka ce to a sa ranar next meeting ranar da an ka ce to ba da ni za ku yi ne ba saboda ina da appointment da likita na ya ce zan zo ya diba ni kwana goma kaga ni haka yace mu duk shek sani a jingire sallah to ran talata bayan sun gama council of ulama meeting ran narba akwai karantar su wanda ya kai gida nai irin littafan ga sai da yayyita ran narban nan to ne ya wuce Kano ko da uku da rabi ta yadda ya mutu na la'asar sun rayuwa ba ta da tabbas shi na aka tashan kan mutane suna hauka kamar in ka zan na kware wani ka zama na kware ko in ka lalace wani ka cuta tun da ni za a wa hisabi da lahin da kai man tun da Allah ya yi ma ba sai sai mu kyale ku ku yi ta da kuma ga dan to eh to mu tahi to yanda ta tabbata ko addu'o'i da sadakokin alkhairi da mamata ka yi musamman ɗaya akan uwayensu don haka muna da uwaye suna cikin kabari suna da hakke gare mu duk aikin alkhairin da za mu yi kada mu mance da su ko da yake ko mai musu ko kan mai musu ko kan mu mun suna da kamshi eh kwarai ko Allah ya gafarta musu ya yi musu rahama sai gaba ta gaba yace wallahu ta'ala yastajibu da'awa ta Allah yana karba addu'a generally ba sai wanda an kawo mamata ba Allah yana karɓa addu'a waya ƙadil hajjaci kuma Allah yana biyan bukatoci. Allahu akubar. Sai an kasa mesa a halin sunna sun kai wannan akida ita ko cewa Allah na karɓa addu'a. Shi ma raddi ne ga wata akida ta wasu ‘yan bida'a. Wasu ‘yan bida'a sun kace addu'a ba ta da amfani. kun san dalilin su wai imani yayi musu yawa sai sun kace addu'a ba ta da amfani sun kace wai abinda zaka roƙon Allah in Allah ya riga ya hukunta cewa zaka same ko baka yi addu'a ba zaka samu don haka addu'ar da zaka yi bata da wani amfani Allah ya riga ya hukunto zaka samu sannan abin da zaka roƙo kuma in Allah ya riga ya hukunto ba za ka same shi ba ko kai addu'a Allah ba zai baka shi ba don haka ka ɓata lokacin ka ga yin addu'a haka son ka ce to shine ahli sunna son kai mazari son ka ce ko hauka ce Allah yana karɓa addu'a wacce ba a karɓa abin da ɗaya al'adar Allah ba dole ya baka abin nan da kan roƙa ba ko kuma koda zai baka ba dole ya baka sar da haka so ba yanzu bari in baku misali da sarkin musulmi macido misali ko ko bari mace da ya mutu Allah gafarta bari mu yi da wanda an raye shugaban kasa Muhammadu Buhari tun tusa da an siri ka takar shugaban kasa ko kun muna goya mai baya tun tusa da an siri muna goya ko ba goya mai baya ba tun tusa da an siri muka goya mai baya to ka gani yayi takara tusa da an siri bai samu ba tusa da an sabin ya taho ya komai bai samu ba 2011 ya komai bai samu ba na tare da shi ma har sun wace mai sun tabbatar da yanzu ba zai yi shugaban kasa ba sun wace sai ga 2015 yawa shugaban kasa shi kaga yanzu mi yan nuna addu'o'i inda mun kai tun 2003 da wanda mun kai 2007 da wanda mun kai 2011 2011 kan ban cire ma kowa hulla ga yamma Buhari addu'a addu'o'i inda ne sun hina kowa 2011 wa kaga duk Allah ya amsa amma ba a bada ijaba ba ta saukar sai 2015 wanda adda gaugawa ko bai san halin Allah ba sai ya dauka duk to ai ga kunan kuna Allah ya sa ya ci bai ci ba Allah bai amshi addu'a ko ba kaga yanzu an amshi addu'a mu ko ba amsa ba ka gani to shi ya al'ada Allah na amsa addu'a wata rana ya in kan roƙa sai ya baka abin da kan roƙa instantly wata rana sai ayi jinkiri to jinkirin nan da aka sai jahiliya kama dariyar ka ai ga yanan to ka shekarar karan kana addu'a Allah bai amsa ba annabi Musa cikin suratu Yunusa Allah ya bamu labarin annabi Musa ya wa Fir'auna addu'a annabi Haruna na amin Allah ya sauko musu da wahayi yace ya karba amma ijaba bata zo ba sai da an shekara 40 duk wanda kawo addu'a an shekara 40 ai an hita batun wannan magana ko ba hita batun wannan eh wai cewa za a yi ai gaba ɗaya ba amsa ba Allah ni ko an amsa kun fahimta sannan Allah na da wata al'ada kuma ka roƙa Allah ka bani mata ta ƙwarai mata haka so Allah ya san ba mata a danga ba sai dai ya amshi addu'a amma ba mata za a baka ba ilimi za a baka ilimi aka son ka fara kayan ka ya aure sai ga Allah ya sauka ma ka ce daura ka ci sai Allah ya sauwa kama cikin mutane Dubai sai ka samu adamin jami'atul islamiyya sai ka shikenan da samu adamin sai ka ce na dakantar da aure karatu an gaba gara sai ka gama karatu ka dace na Allah ya baka matar ta kwarai ha amshi addu'a ko ba amsa ba ka gani to Allah ya shiryar da mu to shine wai saboda hauka da bid'a sun ka ce addu'a ba ta da wani amfani domin yan abin da ka roƙa abin da dama Allah ya hukunta za ka samu na ko baka roƙa ba Allah zai baka sannan yan abin da ya hukunta baka samu ko ka roƙa kuma ba za ka samu ba saboda jahilci to shine ahlus sunna sun kai musu sun kace ko alama ba mu tare da ku wallahu ta'ala yastajibu da'wa Allah yana karba addu'o'in masu addu'a waya kadil hajati kuma yana biyan bukatoci me addalili na cewa Allah na karba addu'a qala ta'ala Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku kira ni zan karba muku alkawari ne Allah na saba alkawari Allah bai saba alkawari shi ya ce ku kira ni zan karba muku in mun kira shi yake karbawa ya saba alkawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ada ko kuma Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni in bayina sun ka tambaye ka game da ni kai annabi wasu mutane sun ka zo ya rasulullahi aqribun rabbuna fa nunajihi am ba'idun fa nunajihi shin ubangijin mu kusa yake mu kira shi sannu sannu ko nesa yake domin mu daga murya mu kira shi kwarai da kuwa sai Allah ya ba su amsa ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni in bayina sun ka tambaye ka game da ni fayin ni karibin faɗa musu yana nan kusa kuma sai ya faɗi kusancin cikin wata aya ya ce wa na hannu a ƙarabu ilaihi min hablil waridi mun yi kusanta ga ɗan adam bisa ga jijiyar nan ta jannai in kana magana da ƙarfi jijiyar gada ka herɗawa nan to Allah ya yi zama kusa gare ka ma'ana ilimi ne ya yi zama kusa gare ka kun fahimta ka gaya musu fayin ni karibun ni ina nan kusa ujibu da a wacce da ina karɓa kiran mai kira to ina wanda ya ce Allah bai karɓa addu'a ko ku addu'a ba ta da amfani kaga duk wanda ya ce ba ta da amfani gare shi ba ta da amfani mun kan Allah ya ce tana da amfani gare mu ujibu da a watan da ina karba kiran mai kira idza da ana in ya kira ni wallazi alaihi aktharul khalqi abinda mafi yawan halittu suke akai nai min almuslimina da cikin musulmi wa sa'ira ahlil milali da sauran mutanen addinai wa gairem da wasunsu an habba waɗanda ba su da addini kenan ko wadda anna du'a duk sun tafi akan cewa addu'a min aqwal asbab tana daga mafi karfin sababba fi jalbil manafi ga jawo mabawa abubuwan amfani wa daf'il madada da kuɗi cuta kun fahimta wa qad akhbar ta'ala Allah madaukaki ya bada labari anil kuffar game da kafirai annahum cewa ashe kenan addu'a ba sai ta musulmi ɗaya ba ba ga musulmi ita ke da amfani ba har ga kafirai Allah ya ba da labari alal kuffar daga kafirai annahum cewa su idza masahum ad-dur in wata cuta ta shafe su fil bahri in suna cikin teku da Allah sai su kira Allah mukhlisin lahu din suna masu kebanta kira gare shi nan sai su manta da gumaka da shehunnai nan ba su kiran kowa illa Allah ashe sun kira Allah ko ba su kira Allah ba kuma mushrikai na wa annal insana kuma dan adam idza masahu ad-dur in cuta ta shafe shi da ahu sai ya kira Allah bihi in yana kwanci ga gefen jiki ne au qa'idan ko yana zaune au qa'iman ko da tsayi kullun cikin addu'a yake ko wa ijabatullahi li du'a'il abdi hakan ga karba karba wanda Allah ke yi ga addu'ar bawa musliman kana da bawan nan musulmi ne au kafirin ko kai don karba addu'a ba yake banta ga musulmi ba har kafiri Allah na karba addu'ar su kun fahimta wai da'uhu su'aluhu karɓawar da Allah ke yi ga addu'ar bawa, bawan nan musulmi ne ko kafiri, wai ɗa'uhu su'ulahu da kuma ba shi abin da ya roƙa ba su'aluhu, su'ulahu, ba shi abin da ya roƙa, min jinsin rizki lahum yana daga jinsin arzikin da Allah kawa bayi. Kun fahimta, wa nasirihi lahum da kuma taimakon da Allah kewa bayi. wa huwa mimma tujibuhu rububiyya wannan yana daga abin da rububiyya ke wajabtar da shi lil abdi gabawa mutlaqan sakewa wai sun maƙad ya kunu zalika sannan kuma karɓa addu'ar da Allah ke yi ga wani yana kasancewa fitinatan fitina fi haƙi ga haƙi ne wa mudarratun alaihi kuma tana zama cuta gare shi yanzu misali muƙamin da an ka baka ka yi muƙami sadda an ka baka shi an yi anawasan kai awwa ne ba har murna aka zuwa yi ma ba an baka muƙamin gwamnati kai ya ka ƙare bayan ka ƙare sai an ka sa EFCC sai wasu bakiyanka sun ka rubuta ma fitin sun ka ma EFCC sai an ka zo sata da karama da babba da wadda kaccan ya ka tuce da wadda adda sauran kuɗi duk an ka ce ka biya ta zan cuta ko ta zan alheri mukamin ya zan cuta ko ina an watsa ka an ce barawa haki an tau har cikin gidanka mata na kuka an sace ko ina har cikin silin da kwannan matanka duk a burkuce cikin toilet eh hadda abinda kan gada ga wani du'a amshi a ce na sata na a yi tadar ka an nuno ka ga talabijin ana ana labaru ana haɗin kun gane shi kamar mukamin ɗan uwanmu me amfani ne kaga bai amfani ba kun fahimta ba sai ambata suna ba eh da ambata suna cikin mutane kaga bai amfani ba musiba ta biyo daga baya haka ba saraki sai ya ci haraji sai a tumfuke shi a kai shi gidan yari eh kaga abin yayi dadi da dukkan alama kuma in ba Allah ya tsare ba haka da awa wani sarki kwanakin ga sarki mai rawar kai zan buge mai kan nan duci abin shi shigi ne yayi yawa malam da izgilin da ya kasan yawa addini ga dukkan alama ya taba addini yana ganin su masu addini ba to yanzu Allah ya iza shi ya taba yan siyasa yan siyasa na kyale shi tunda sun san farawo ne madalla mata ko to ai ina ganin shi bala'i na atar ka san wani matsayi wallahi to non asiri na gare ka wani matsayi wallahi to ɗan Allah na so ya tona ma asiri ka ɗe kana saba ma Allah shekaran je wani yaro nan ɗan garin gani ya tura ashe wani mugun zagi ya taɓa wa Jafar sun gai takai tsakanin da Jafar kwarai yawa Jafar mugun zagi da uwayen Jafar da kowa ya game ya zagi zage zabi Jafar bai da asali yayi rubuce rubuce to tun lokacin na ashe akwai wani dan salafiya da ya mai raddi to shine wani yaro dan garin ga shekarun jaban da je ya dauko raddin da shi wancan yayi mai game da zagin da yawa Jafar shi ko duk zagin da yawa Jafar ya mai dan mai shi ya dauko shekarun jaban yaro ya tura jiya da darni a karatu ashe dan iska ne dan iska ne kuma yana can ya samu yan boko yan boko a kira su can suna malaman addini kwanaki amin daura ya magana sun ka taso min in ya magana shege abba ya taso min ba nizun na kai su wani ya dan daga na yi kasu kuma an kai mai shekarun jiya wani ya bugo mai an kai mai ina ne ina jiran ya yi nizun nika yi magana sai in fallasa shi duka na da abin da mutane ba sani ba game da shi eh to a ai yanzu ta ayin Qur'ani da hadisi yanzu an samu wani SA nan Kano ya dauko hotannin da ya dauka da mata da romance din da ya kai da mata duk yanzu na nan an tura an tura sun zan viral mai iska ne bai raga ma Allah ba malam musamman wato in ka lura wata mugun kulli a shi a cikin zuciya ta game da addini to kuma wani gehe sai in ce gwai Allah lokacin da an kasa shi mutanen Kano ba shi wa ƴan uwane ba sun kai zanga ahlus sunna an kasa mu don suna makaryata na wasu garuruwa sun kama da ahlus sunna ne dan uwansu ne to ga sunna tashi nan tunda yana da kuɗi su samu shiga gare ahlus sunna na ba shi da cewa ahlus sunna ne wai ahalin sunan ƙauyen bauchi sun zai ba mutanen kano shaida abinda wannan yake ciki Allah ya shirya da mu to ina yake shi da ce sun maƙar ya kunu zalika fitinatan sannan yana yiwa karɓa addu'ar da an kai mai zan fitina fi haƙƙi ga haƙƙinsa wa mudarratu alai da kuma cutarwa gare shi iz kana kubru wa fusuq wa wa fusuq domin kafirci ne da fasikanci ne ya katadi zalika yana hukunta haka ka gani ga dukkan alama addu'o'in da yayi an ka bashi sarauta don Allah ya a ganga don yanzu na nan sun dauko ya iskan ma ko biliyan nawa to yanzu ya fitattake su yanzu gwamnan Kano annan yana suka wai ya hada da China za a zo a yi jirgin kasa hanyar jirgin kasa don Allah hanyar jirgin kasa cigaba ta ko koma baya shi wai shi na annan yana su kuma ya tashi ya tayi wani taro Kaduna wai gwamnan Kano zai suka don Allah in yau ya buga ma gwamnan Kano waya ya ce na sun bai zuwa to amma sai ya tai Kaduna ya soki gwamnan su ban ce dai Allah ka sa a kisa don girman Qur'ani kuma an kai sai a daure shi gidan yayi tunda ya nuna iska ne kuma yanzu tun da ya hito ga hili ya nuna dan iska to yanzu za mu bi mai haka nan tafarkin nan za mu gwada mai dan makaranta ne gare shi ba iskanci yaka nihi ba to za mu gwada mai ko ga iskanci dan makaranta ne sosai ko ai qur'ani ba ce ba shedani na kaji ai wannan sai bari mu yi mai kasar kaji ayan qur'ani ya karanta yana fassara ba daidai ba to za mu karanta mu fassara su daidai sannan mu faɗa mai matsaya ta kaji to Allah ya shirye da mu wa fi sunan ibn majah ya zo cikin sunan na ibn majah mai hadisi abi hurairah qala daga hadisin abu hurairah ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man lam yas'alillah duk wanda bai roƙon Allah ya gadab alaihi Allah na hushi gare shi to don me za ku ce addu'a ba ta da wani amfani wa kanna zama ba adon wani malami ya tsara waka ya tsara hadal ma'ana wannan ma'ana fa qala yace ar-rabbu yagadabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yas'alu yagadabu ubangiji yagadabu yana fushi in tarakta su'alahu in kan bar roko nai fushi Allah kai ko yace har zai sa ka wuta innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin game da addu'a ai ta sauko in kuna tunawa Arrabu Ubangiji ya gadaba yana fushi in tarakta su'alu in kabbar roƙo nai wa bunayyu adam amma dan adam shine ya tsalu lokacin da ake roƙo ne ya gadaba shi ko fushi ya kai ba abinda dan adam yake kamar roƙo duk yadda kuke da mutum matsa mai ga roƙo ga ba ku bata ba ba ku bata ba ko ubanka nako ai ba kai dai na haifa balle ka tawo kullun kana sha min kai da matsaloli so ba ka da cewa ba eh to kaga yanzu dai mun kashe su ko da ayan qur'ani da hadisai cewa addu'a tana da amfani ko wallahu ta'ala ya sujibu da'awati Allah yana karba addu'o'i wa yaqdil hajati kuma yana biyan bukata sai gaba ta gaba wa yamliku kulla shay'in kuma Allah shi ya mallake komi akwai mai ja to wala yamliku shay'un ba abin da ya mallakai Allah shi ya mallake komi daga cikin aqidun mu komi ka gani mallakar Allah ne wala yamliku shay'un ba abin da ya mallakai irin ta ce general buhari ya aro ranar da an karan sassai ya ce i belong to everybody and i belong to nobody ya ce ko bai ce ba to ka gani irin ta ta don me da ya faɗi wannan domin yan uwa ne na jini da sauran katsina wanda sun ka hito yanki guda da shi da mutanen arewa yan uwa ne na yanki da musulmi yan uwa ne na addini da yan APC yan uwan jam'iyya ta yi kada ka ce Buhari naka na Buhari na duk yan Najeriya ne duk muna da hake gare shi kun fahimta kuma ya nuna don yanzu kaga yan APC suna nan suna kuka ba a kula da su gaba da mukamai bai ce yake kula da su waɗanda ya ba mukamai ba yan Najeriya na ba nan ba an yi zanga-zanga ba minista da ya bada minista an ka ce ba yan jiha ta ba yan jam'iyya ba yan jam'iyya ta ba son kwarce ya ce ai ba sai dan jam'iyya ba to ba yan jiha ta ba ni ce wallahi ƙarya kuka ta ku ku zama yan jiha don ji kan ya jojoji dan hoto ta gehen uwa da gehen uba kuko daga wanda ga kane ya taho ga noma sai wanda ka katon kalin aka han sai ta ɓata su dalle a zo da unwani Allah ka bari ina muka yadda ma za ta shawo mu to kada Allah an bance shi dana je kai ya majalis dan hodiyo aka cewa ba ba yan gari ta ba zakwato wanda kaka ne da dogon duci ta wata ta jiga mai ba ba ba yan gari ta ba ba su Allah muna shigo ran da mun ka shigo aka sun aka maka su yan nema ko kai don ni jira ɗaya ka ba na fiko of yan sa su yi muku rakiya mai shi su gida to shine yace wayam lahu kullu shay Allah shi yake mallakar kome wannan ita ce aqidar mu wallahi yamliku shay'un ba abin da ya mallakai wala gina anillahi ta'ala sannan babu wadatuwa daga Allah madawaki darfata ainin ko da ta gwargwadon kyaftawa ido wani ya ce ni na wadata duk abin da anna Allah ban so ko da gwargwadon kyafta ido haka ba wanda adda wadata daga Allah ko akwai shi yan akwai wanda ya wadata mu ce to rayuwa ta shi ta mai da mai abitai kayota ka komi da aga jikin ka nashi na mai da mai kaga komi kahircin kahiri bai wadatu daga Allah ba yana da bukata da Allah ko daidai da kahircin sa ya roki Allah Allah shi ba da mashin din da ya kai ni coci ko ba haka yake cewa ba ya hito kabu kabu babu mashin sai ce Allah shi izo min dan kabu kabu ya kai ni coci ta gani kuma in yazo coci bacin Allah zai yi eh to shine yace wala gina anillahi ta'ala babu wadatuwa daga Allah darfata ayin koda gurgurun kyaftawa ido wa man istagana anillahi duk wanda ya wadatu daga Allah yace ni babu ruwana da Allah na isi kaina na wadatu daga Allah darfata ainin koda kyaftawa ido fakar kafar ya kafirta don ya musanta girman Allah wasara kuma ya zamo min ahlil haini da cikin mutanen halakakku hain alhalaku alal allama muhammadu muhammad muhammad ibn abdul aziz bin ma'in rahimahullah alhain bil fatah alhalaku alal allama muhammad nasiruddin al-albani rahimahu huwa alhalaku kama taqaddama anifa kaga alhain bi fatah alhain duk wanda yace na wadatu daga Allah ko da gurgurdun kyaftawa ido to wannan ya zan kahiri kuma ya zan cikin halakakku sai gaba ta gaba gaba ta bukatar shari'a kaga da mai shari'i da masu aliki ba wanda yayi to sai gaba ta gaba wallahu ya gadabu kuma daga cikin aqidar mu mu'alis sunna wal jama'a mun yadda da cewa Allah yana fushi in an taba shi kaga Allah akwai wanda ya hankuri ne amma duk da haka yana fushi to Allah ya fushi da wanda dalilin da ni bani fushi an taba ni amma mafi yawa ba in an taba ka ya kamata kai fushi ba in an taba Allah mafi yawa shi a fushin kwarai na shari'a haka manzon Allah yake in ka taba manzon Allah bai fushi in kana son ka ga hushi ne taba Allah in ka taba Allah to yanzu kana ganin hushin manzon Allah amma in shi ka taba zai yi hankuri to haka ya kamata mu ma mu zama mu la karkana lakum fi rasulillahi wa sallam hasanatu in an taba Allah mu yi hushi to in ka ga mutun na hushi an shi an ka taba ko ba ne an ka taba amma don an saba ma Allah duk ba a saba ma kowa ba ba a saba ma kowa don me saboda shi ka nuna rashin girman Allah duk abin da adda girma gare ka don me in an ka taba ubanka haka hushi ba don uban na da girma ba to amma an taba Allah ka ki hushi ka ce babu komi shi ya nuna Allah bai da girma gare ka kun fahimce ni to shine yace wallahu ya gadab ga aqidar mu ahli sunna Allah yana hushi domin ga ash'ariya ba a cewa Allah na hushi tawili akai wa yarda kuma Allah na yarda laka ahadin min alwara sai dai da hushin Allah da yarda Allah ba kaman mutum guda da cikin talakai ba ba irin hushin mutane ba in in mutum ya hushi ba gane ka yana cika yana yana yana abin ga kamar kwado a to shi Allah yana hushi amma ba sai ya cika ya tumba shi ba haka in ya yarda kuma kana gani baki bude kun fahimta duk waɗannan suna daga cikin siffofin Allah da wajibi mu kudurta me addalili cewa Allah na yarda yana hushi yace radiyallahu anhum ka gani wasu mutane yace Allah ya yarda da su ko laqad radiyallahu anil mu'minin haqiq Allah ya yarda da mu'minan nan idh yubayyi'unaka lokacin da suke baya da kai ta hata shajara karkashin itaciya ya yarda da su ashe yana yarda ko bai yarda yace malla anahu Allah wa gadaba alaihi wanda Allah ya tsine kuma yayi hushi akai ne ashe yana hushi ko bai yi wa gadaba Allah alaihi kuma Allah ya hushi akai ne wala anahu kuma ya tsine mai gairul magadubi alaihim ba waɗanda kai hushi akan su ba kaga Allah na hushi ko wa ba'u bi gadabin min Allah duk dai waɗannan wani za'iru zalika kasirtum masu kama da waɗannan ayoyin masu nuna Allah na hushi yana yadda masu yawa ne wa mazhabus salaf abinda an mazhabus salafu na salih rahimahumullahu wasa'ir al'a'imma da sauran a'imma isbatu sifatul galibi tabbatar da siffar fushi ga Allah warrida da kuma siffar yarda wal adawa da ƙiyayya wal wilaya da jibintaka wal hubbu da so wal bugudu da ƙi wa nahwu zalika da wani wannan min sifati na siffofi allati warada bi halkitab wa sunna wanda alquran da sunna sun ka gangaro da ita ko wa man tawili da hana tawili kada ai musu tawili a basu haka nan allazi ya sarfaha tawilin da ke juyar da su an haqa'iqaha daga haƙiƙaninta Allah ya katu billahi ta'ala duk a tabbatar da cewa waɗannan siffofin waɗanda na cancanta ne ga Allah madaukakin sarki za mu yi musu tawili ko kama ya ƙulu kama ya ƙuluna misla zalika kamar yadda mutane ke faɗin irin wannan fissa mai ga siffa ta ji ba kowa yadda Allah na ji ba wal basar da gani wal kalami da magana wasa'ir sifati da sauran siffofi to kuma yadda mun ka yadda da wa'annan siffofin dole mu yadda da wa'ancan tun da duk wuri guda mabubbuga guda mun ka ga cikin qur'ani mun ka ga cewa Allah na ji yana gani yana magana to haka cikin qur'ani kuma an ka nuna Allah na na fushi yana yarda kama ashara ilaihi shehu kamar dai yadda shehu imam dahawi kenan ya ishara zuwa gare fi ma ta kaddama ga abin da ya gabata can bayan mun yi shi da kauli da zance nai idza kana tawilur ru'ya in tawilin mafarki ya kasance wa tawilu kullum ma'anan ko da tawilin kowace ma'ana yudafi ila rububiyya wanda ake raba zuwa ga rububiyya tarku tawili if ya kamata ya zamba idza ba tarku tawili barin tawili wal zumu taslimi ko da lazimta sallamawa wannan shi abinda an ka nema if kana tawilin ru'uya domin tawilin ru'uya ru'uya wanda Allah ya wa maji alna ru'uyar lati arenaka ba wasu ne mai tawili ba wa tawilu kulli ma'anan da kuma tawilin kowace ma'ana yudafu ila rububiyya wanda ake rabawa zuwa ga ubangiji tarku tawili abinda ya kamata a bayyi musu tawili wal zumu taslimi da lazimta sallamawa yadda Allah ya faɗi a basu haka nan ko wa alaihi dinul muslimina akan wannan addinin musulmi yake siffofin da duk Allah ya siffanta kai ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da su a basu haka nan ba tare da amis tawili balle a kore su ka san akwai masu yi musu tawili ko kamar ash'ariya sannan akwai masu korewa gaba ɗai kamar mu'tazila da da jahmiya wanzur ila jawabil imam malikin kalli amsar da imam malik ya ba wani dan bid'a fi sifatil istiwa'i ga siffa ta istiwa'i kaifa qala da yazo da ya zo yadda imam malik ya ce sai ya ce mai Allah ya ce an rahamanu ala arshin sawa sai ya ce ya ce kai fastawa ya yadda ya daita wani dan bid'a ya samu labarin imam malik yana da ra'ayin cewa Allah ya ɗaukaka a kan sama kaga ashe mutanenmu ga furu'a suke tare da imam malik amma ga aƙida ba su tare da shi domin aƙida imam malik tana nan cikin muwadda wadda a cikin muwadda shine Allah na sama kun fahimta to sai wani dan bid'a ya zo ya challenge din Imam Malik zai sai ya ce ka ce Allah ya daidaita akan arshi ko ya ce kai fastawa ya yadda daidaita kala sai Imam Malik ya ce al-istiwa ma'lumun daidaita dai sanannata da an ce istiwa ma'ana irtafa'a an santa wal kaifa majhulun amma yadda yadda daidaita wannan ba a san da shi ba kun fahimta kaga Imam Malik bai wa istiwa in tawili irin yadda yan bid'a kai ba warwaya kuma an ruwaito an ummi salamata an ruwaito wannan magana ta Imam Malik an ruwaito ta daga Ummu Salama mauqufan alaiha hadisi mauqufi gare ta wa marfu'an ila annabi kuma an ruwaito shi marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hakan ga dai ya ci gaba da bayani ina ganin yayi ko to kaga waɗannan dai duka suna cikin aqidun ahli sunna wajibi ne a kudurta kuma alhamdulillah duk mu muna tare da ahli sunna gare duk kudurin mu kenan ko to Allah ya tabbatar da mu akan aqida ta ahlus sunna Allah yana hushi yana yarda yana so yana ki yana kyama kun fahimta duk waɗannan suna daga cikin siffofin Allah kuma duk mun yarda da su Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya sa mana albarka ga abin da mu a karanta jibiyan Allah ya kamar sai mu tafi babba gaba wani hibbu ashabar rasulillahi yana son sahabban manzo Allah yana cikin akida ta ahlus sunna kaji da sannan da kin duk wanda ya ki su to Allah ya shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk